بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الأجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau lahadi 25 ga watan jumada sani shekara ta 1440 daidai hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da uku ga watan uku shekara ta 2019 darasi na 33 a cikin wannan littafi mai albarka مختصر زاد المعاد من شيخ الدعوة الإسلامية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن شاء الله إذا نواصلنا إيتنا و أساتن دي قباتا ko satuttukan da suka gabata mun yi magana akan salatul kusuf mun yi magana akan salatul idain mun yi magana akan salatul kusuf a yau za mu tashi ne akan salatul istisqa abinda ake nufi da salatul istisqa shine salatu talabus suqya sallar roƙon ruwa sallar roƙon ruwa yayin da aka shiga fari mutane suka shiga shirwa ruwa yayi kaɗan dabbobi suka shiga cikin ishirwa gonaki suka bushe ƙasa ta yi zafi sama ta riƙe ruwa an shar'anta mana mu fita mu canja yanayinmu mu je mu roƙi Allah ya ba mu ruwa dan da shi ne za mu rayu Allah ce da nuhi bihi baldatan maita Allah yana rayar da ƙasa ko gari matacce da ruwa ruwan sama albarka ne damana alheri ne shi yasa da da damana ta sauka sai ka ji wani daɗi da an yi ruwa ko kaga alamar ruwa sai ka ji wani farin ciki haka in dai ba kana da wata katangarka da kake jin tsoron faduwarta ba amma dai a ɗabi'a ɗan adam yana son ya ga hadiri ruwa kuma ya sauka gari ya yi sanyi bishiyoyi su ji daɗi ɗan adam ya ji daɗi ƙasa ma ta sha har ƙanshi za ka je ƙasa tana yi irin nata ƙanshin kaga saboda alheri ne a je a gona a yi shuka yanayin damuna ne sai baka sha'awa babu tsananin zafi kuma babu tsananin sanyi shi sa aka shar'anta mana mu ɗaga hannu mu roƙi Allah Allah ya ba mu ruwa yayin da ruwan nan ya ɗauke. Malam ya ce, Faslun fi hadihi sallallahu Alaihi wasallama fil istisqa وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه أحدها يوم الجمعة على المنبر في أثناء الخطبة الثاني أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا صلى الله عليه وسلم يتي فلما واف المصلى صعد المنبر إن صح إن صح ففي القلب منه شيء فحمد الله وأثنى عليه وكبره وكان مما حفظ من خطبته ودعائه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث وجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء وبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول إذاك رداءه وهو مستقبل القبلة فجعل الأيمن على الأيسر وعكسه وكان الرداء خميسة سوداء وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك ثم نزل فصلى بهم ركعتين كالعيد من غير نداء قرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية بالغاشية مالا yake cewa yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya tabbata ya roƙi ruwa kuma ta fuskoki da dama sallar roƙon ruwa ko roƙon ruwa da ya yi kala-kala na ɗaya akwai ranar da ya ranar juma'a kuma akan mimbari fi asna'i khutbatihi akan mambarinsa a lokacin da yake huduma a lokacin yayi addu'ar roƙon ruwan اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا وترواية تبخاري ده مسلم أكم منبرن سنة جمعة يروج أن يروج الله تعالى يا الله كشاهد دمو يا الله كشاهد دمو يا الله كشاهد دمو يا أبنجي كشاهد دمو muna neman taimakonka al'igasa tallafi da agaji na ya saukarwa da mutane ruwa haka ya ta maimaitawa sahabbai suna cewa amin amin amin amin fuska ta biyu ya yi wa mutane alkawari wata rana ya ce a fita filin sallar idi yauman ya kurjuna fiye ilal musalla musalla ana nufin filin sallar idi Wanzu Allah ya fito lokacin bayan rana ta fito kenan lokacin da ya fito rana ta fito ba da daddare aka tafi ba yana mai canje yanayi alamar rashin ado a tattare da shi alamar kushu'i alamar rashin kwalliya bai dauke da komai sallallahu alaihi wa sallama a kuma alaman kankan da kai a tattare da shi da ya zo wajen sallar idin a nan ba a masallaci aka yi ba da ya zo sallar idin sai ya hau kan mumbari in sa'a idan ya tabbata kenan don akwai maganar cewa bai hau kan mumbarin ba shi yasa ibn al-qayyim ya ce in saha in ya inganta yayin da ya zo wajen sallar kenan in ya tabbata ya homin bane yace in ba haka ba a cikin zuciyata akwai wani abu na kai anya wannan maganar ya homin bane ya inganta ko bai inganta ba yayi wa Allah godiya ya yabi Allah ta'ala ya girmama shi kula da wani abu guda duk lokacin da zaka roki Allah to Allah yana so a gode masa a matakin farko sannan kuma a yabe shi sannan a girmama shi wannan sirri ne na yin addu'a yabon Allah da godiya gare shi akan abubuwan da ya yi maka na ni'amomi masu tarin yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha idan kun ce za ku kididdige ni'imomin da ubangiji ya muku wallahi ba za ku iya ba ni'imar lafiya ita kaɗai ta ishe ka godiyar Allah wallahi ba za ka gane amfanin lafiya ba sai ka je asibiti ka gaida wani mara lafiya ka ga yadda yake shan wahala ko kuma kai lokacin da Allah ya jarrabe ka da wani ciwo a lokacin za ka gane ashe lafiya ta fi komai ni'ima wallahi wannan zirga-zirgar da kazar-kazar da muke yi mu je mu dawo mu yi kaza mu yi kaza duk dan muna da lafiya ne yanzu anan a cikin ku duk wanda bai da lafiya sai ne aiko da takarda a ce ai masa addu'a ba zai iya zuwa karatu ba saboda ba shi da lafiya amma yana daga cikin ni'imar da Allah yake girmama bawa da shi ya ba shi lafiya wanda wani yau yana da sama da miliyan dubu da zai sarye da miliyan dubun nan ya samu lafiyar da yanzu kake da ita kai da zai sarye da ita ya dawo ya zama talaka ya sarye da wannan dukiyar don ya samu lafiya wallahi zai amma Allah bai bashi ba ga dukiyar amma ba lafiya wani fa yanzu ya fi shekara ashirin yana gida baya fita shekara ashirin ba duk yanda ake zuwa kasuwa ai hada-hada shi baya zuwa a je masallaci a gaggaisa a yi karatu a tafi a koma gida baya iya yi yana kwance kuma shi bai mutu ba yana ganin abin sha'awa bai zai iya ci ba dan an hana shi ci shi yasa jama'a lafiya babban arziki ne kuma wallahi babu arzikin da ya kai lafiya so mu yi wa Allah godiya mu nuna masa mun yadda da ni'imar da ya yi mana kuma mu yi amfani da damar da ya ba mu bauta masa kar Allah ya jarabe ka da lafiyar kai baka masa bauta sai ciwo ya kama ka ka zo kai tunanin lokacin da kake da lafiyar baka bauta Allah ba to ka gode wa Allah da sauran nemomi da ubangiji ya maka ya baka ya hana wani ka yabe shi dan ba wanda ya cancanci yabo in ba shi ba ka girmama shi dan ba wanda ya kai shi girma shine amfanin faɗin Allahu akbar Allahu akbar ya Allah mai girma ya Allah mai girma ya madaukakin sarki ya mahalicin sammai da kasai ya wanda ya isa ya mai bayarwa ya mai hanawa ya rabbul izza ya rabbul malaika ya rabbus samawati wal ard ya rabbun nabiyyin wal mursalin ya ubangijin mutane ya ubangijin aljanu ya ubangijin dabbobi ya mamallakin duniya ya mamallakin komai ya isasshe ya mai bawa kasassu gajiyayyu ya wanda bayi da tawaya a tattare da shi ya mai cikakkiyar kamala alal mutlaq sai ka shimfiɗa wannan sai ka ce ina son a ce makamun da kaza ba dan halina ba ba dan na isa ba ya Allah karka duba zunubina karka duba tawayata karka duba tauye ibadaka da nake yi Allah ka taimake ni ba dan na kai ba gajeye ne ni mabukaci ne ni mai neman tallafi ne da agaji a gare ka al-mubtar al-wajil al-khaif al-qaniq ka nuna duk dukkan wasu makamanka ka zubar da su gaba ɗaya gaban Allah ba mai maka in ba shi ba to haka ake so idan an zo yin addu'a duka wannan abin da na gaya muku inda za ku fassara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yin addu'a yake roƙon Allah za ku ga amsa a ciki kuma yana da daɗi ka roƙi Allah Allah ya karba bari ku ji abin da annabi ya faɗa وكان مما حفظ من خطبته ودعائه cikin abin da aka harjace na hudubobinsa da addu'o'in da yake yi din alhamdulillahi rabbil alamin kaji ko abin da ya fara yi sai ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai kaga ya gode wa Allah malam ko dan adam ne zaka je neman taimako wajen suka ce alaji kuna kokari an yi mana kaza an mana kaza Allah saka da alheri kai me yi ne zai ji daɗi ko to Allah shi ya fi cancantan a yabe shi a gaya masa wani abu da ya yi na alheri ya mai jin kai ya mai rahama ya mai jin kai ya mai tausayi ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako kiyama kenan wannan kowace addu'a fa zaka yi zaka iya karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin a matsayin shimfiɗa sai yaban Allah da gode masa bayan yayi wannan sai ce la ilaha illallah yaf'alu ma yurid babu abun bautawa da cancanta sai Allah hannunsa haka yana dage babu abin bautawa da cancanta da dacewa sai Allah yaf'alu ma yurid kuma yana aikata abin da yayi nufi duk abin da Allah ya so yin sa wallahi sai yayi shi saboda ba wanda zai hana dan shine mamallakin komai Allahumma anta Allah kaji fa duk abin da ya faɗa da zube wadatar ba sai ya sake cewa ya Allah kai ne Allah kai ne Allah ma'ana kai ne abun bauta na anta Allah la ilaha illa anta babu abun bautawa da cancanta da dacewa in ba kai ba tabaraka wa ta'ala taf'alu ma turid kana aikata abin da ka so kana aikata abin da kai nufi Allahumma anta Allah ya sake maimaita ya Allah kai ne Allah kai ne abun bautar mu la ilaha illa anta babu abun bauta cancanta in ba kai ba anta al-ghani wa nahnu al-fuqara ya Allah kai ne ganiyi kai ne mawadaci mu talakawa ne na'am mu bukata ne na'am wallahi ba mu da shi wallahi ne ma muke a wajen Allah faqir almuhtaj ta inda kake wallahi kana neman taimako a wajen Allah ka gaya masa kai mabukaci ne a bakin kofar sai taimake ka kawai kuma ina gaya muku wannan malam a cikin duk bukatar da zaka gaya ubangiji kai masa haka ka ga biyan bukata anzil alaina alghaisa Allah ka saukan mana da ruwa ya Allah ka saukan mana da ruwa kuma ka sa abin da ka saukar mana ya zama ƙarfi ne a gare mu ba rauni ba kuma ya zama zai isar da mu zuwa wani wuri zai taimaka mana yaye mana wasu matsaloli zuwa wani lokaci wa balagan ila hayy annabi ya daga hannayensa sama رفع يديه ya sake daga hannayensa sama yana kankan da kai yana nuna gajiyarsa yana yabon Allah yana roƙon Allah akhadha fi at-tadarru'i wal ibtihali wad du'a'i wa balagha fi ar-raf'i ya daga hannayensa matuka hatta bada bayadu ibtai ya daga hannun haka sama har sai da aka ga hasken hamatarsa sama ana hangowa hasken hamatar annabi sallallahu alaihi wa sallam hatta bada bayadu ibtai sannan ya juya gadon bayansa wa mutane yana kuduba ne yana yi haka yana roƙon Allah yanayi yana daga hannu yana daga hannu yana daga hannu yana daga hannu yana daga hannu sannan kuma kaga ai hudu ba yake yana kallon mutane sai kuma sai ya juya bayan sai yana kallon mutane wastaqbala alqibla ya fuskanci alqibla yana da mayafi sai ya juya wannan mayafin nasa shine wa hawwala izzaka ridaahu ya juya mayafinsa yana mai kallon alƙibla malam fiqh sun ta bayani a juya ciki ya dawo baya kamar an riga ce babban riga a juya ta wai tsabar ya nuna wa Allah cewa ya Allah halin da muke da shi na laifi mun canja wannan halin kamar yadda muka juya rigar nan ko sama a ɗauko shi a dawo da shi ƙasa a saka a haka shi ne manufar juya wannan riga ɗin ya da fassara mana faja alal aimana alal aisar wa asuhu ya dawo da dama hagun hagun dama na rigar da aka santa sama ƙasa a lokacin mayafi ne rigar tasa wa kana ar-rida'u khamisatan sauda wata baka ne mayafin da yake a matsayin abin da ya lulluba riga ce baka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da addu'a yana fuskantar alƙibla yayi ta roƙon Allah wannan su kazalik mutane su ma suka ga annabi ya rike wuta yana ta addu'a su ma sai suka yi ta yi malam wannan ruwa ne fa aka rasa ruwa ne da da a sha aka rasa dan an ruwaito a wata riwaya a lokacin sahabbai sai su zo gurin manzon Allah suna cikin mugun ishirwa za mu zo mu karanta abin da kafirai ma suka faɗa addu'a suna neman ruwan da za su sha amma ni da kai yau mu yanzu wannan al'umma Allah ya hore mana mutum sai zo tona bohol sai ka shekara goma da shi ruwa ne gare gare lafiyayyen ruwa ko tace shi ba a yi iya purity tsarki ya ƙare da wannan ruwan amma wallahi malam mutum sai ya kunna injinsa da zai bashi ruwa a tankin gidansa tun karfe tara na dare karfe goma ruwan nan ya tankin nan ya cika yana bacci ruwa yana ta zuba sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu karfe biyar in yana tashi asuba kenan an ci sa'a ya zo ya kashe wanda baya tashi wallahi sai ganin Allah ya waye yara za su je su kashe saboda yana da wuta yana da sola yana da wuta a gidansa ruwan nan wallahi wani sai ya zubar da tanki kusan ɗari a banza kar ka manta a yanzu ɗin nan akwai mutanen ƙauyukan da ruwan da za su sha sai sun yi tafiya wajen kilomita guda kwanan nan muka je wani ƙauye za a tona musu rijiya a ƙauyen gashi taimakon su za a tona musu rijiya wallahi muka rasa inda za a tona rijiyar ma duk inda aka je aka yi sobe aka nuna aka abu nan ba ruwan wallahi malam sai su shekara suna tona rijiya ta yi mugun zurfi har me tona rijiyar in ya shiga sai ya suma ana watsa masa ruwa babu ruwa bohol din ma da za a tona babu wani mamakon dutse ne a kwance a garin babu ruwa ta san ina suke tafiya tsebo ruwa wallahi sai sun tura kura ko sun hau jaki su tafi nesa su je su ɗebo ruwa a nan nan Kano jihar Kano ba wani guri bane nan nan bai wuce kai minti arba'in ba za ka je ƙauyen amma mu sai kaga ko a masallaci ko a makaranta ko a wani guri a bar kan famfo ya kwana yana zuba tabzir na zubar da ruwa ko famfon gidanka ka sani a lalace yake wallahi kwana ruwa zai je na yana zuba duk wanda yake almazanci da ruwa sai Allah ya jarabe shi kuma kada ku yadda Allah ya muku jarabawa da kishirwa da rashin ruwa wallahi ko a nan Kano akwai unguwannin da diman da'iman ruwa sai ya suke duk yan kuran nan da kuke gani suna turawa sayarwa ake jarka ɗaya naira ashirin ashirin da biyar ko ashirin da biyar talatin amma wani bana gaya ma yana kwance kawai dan botun zai danna bat ya kunna bohol ruwa zai tawa kawai yayi wanka yayi komai makocinsa yana kwana da da rashin ruwa akwai waɗanda ba sa iya yin wanki a sati ce sau ɗaya saboda ba ruwa akwai wanda kwari suke tafiya kwari ka san kwari ko ruwan kwari na rantse muku da Allah akwai wanda da ruwan ku diddifi suke amfani ruwan ku diddifi ruwan ku diddifi shi za a ɗiba a je a sa masa alimu ya kwanta Allah ya rufa mana asiri amma ba mu sani ba to ya kamata ta'adin ruwa da barnar ruwa da mutane suke a gidajensu da famfuna na ruwan reka da da wanda yake na bohol Allah zai yi hisabi a kan shi duk wanda ya san me yake in ya ga ruwa yana ta zuba dole sai gabansa ya mai wani dar saboda arziki ne ruwa kun taba jin wani bature yayi ruwa an taba wane mutum gashi ana kallon sa amma ba za a iya kera shi ba kuma akwai wani abin da zai tsaya ma a matsayin ruwa babu abin da ba a duniya ba a yin sa da ruwa ko mene wajalna min alma'i kulli shay'in hayy har wannan abin da kuke gani nake magana wallahi tallahi dole kafin a yi shi sai an samu tasirin ruwa a cikin wannan karfa ko me in kuma akwai wani abin da ba a da bukatar ruwa a cikin ka faɗe shi babu to shi zaka ga annabi ke mai da hankali in aka shiga rashin ruwa din nan saboda kuma yanzu ne za a tsara rayuka rashin sa shi sa annabi yake canja yanayi ya roki Allah bayan yayi yace thumma nazala fa salla bihim rak'atayn kal'idayn min ghairi nida sai sako da kan mumbari iya musu sallar raka'a biyu kamar ta idi ba tare da an yi kiran sallah ba yace min ghairi nida da yazo sallar da yayi sai aka ruwaito mana a raka'ar farko ya karanta Fatiha bayan ta ya karanta sabbis malabbikal a'la raka'a ta biyu ya karanta Fatiha ya kuma karanta hal ataka hadithul ghashiya haka aka yi ya sauka kuma Allah ya bada ruwa as-salis na uku annahu sallallahu alaihi wasallam istasqa ala minbar al-madinati min fi ghayr al-jum'a ولم يحفظ عنه فيه صلاة الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد رفع يديه ودعا الله عز وجل الخامس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهو خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر ينعطف عن يمين الخارج من المسجد السادس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض المنافقين لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه فبلغه ذلك فقال أو قد قالوها عسى ربكم أن يسقيكم ثم بسط يديه فدعا فما رد يديه حتى أظلم السحاب وأمطروا وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة نأوك شيني roƙon ruwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ya roƙi ruwa akan mumbarin sa na Madina wannan roƙo da yayi ba ranar juma'a bane wancan an ce mana ranar juma'a wannan kuma ba ranar juma'a bane daga hannu yayi yawo kan munbari yayi ci kora addu'a a wannan kan ma ko sallah bai yi ba ba ruwaito cewa yayi sallah ba kamar yadda hadisin yazo cikin sunan ibnu majah babu iqama wannan kitabu iqamati sala babu ma jaa fi du'ai fi istisqa kenan akwai roƙon ruwan da ake yin addu'a tsagwaro ba tare da sallah ba na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi istisqa'i a lokacin yana zaune a cikin masallaci ya daga hannayensa sama ya roki Allah azza wa jalla yana zaune a masallaci ya daga hannayensa sama ya roki Allah a cikin addu'ar da yayi aka haddace a wannan lokaci ya ce Allahumma asqina ghaisan mughisan mari'an طبقا عاجلا غير رائب نافعا غير مضار da wasu addu'o'in da ba kawo ba wannan roƙon ruwa ne a zaune an shiga fari an shiga bukata ya daga hannu ba tare da an gayyaci mutane su zo ba yayi na biyar yayi roƙon ruwa a wani wuri ahjar zait kusa da wani wuri da ake da shi az-zawra ake ce da shi az-zawra wurin nan yana wato wajen masallaci ne wajen masallacinsa ta hanyar kofar da ake ce da ita babu salam bai wuce nisan tsakanin wurin da masallacin bai wuce qazfatu hajar ba kamar yadda zaka jefa dutse iya jifa inda zaka jefa dutse nisan sa babu salam shine babin da alhazai ko yan umra suke shiga ziyara wadda directly daga shi zai wuce da kai wajen liman sannan ya wuce da kai shabbaki gurin da annabi sallallahu alaihi yake kwance alaihi salatu wassalam to daidai nan gurin idan ka fita yan'atifu an yaminil kharij min almasjid ya dan kauce kadan ta daman mai fitowa daga masallacin wurin yana nan har yanzu to anan annabi ya yayi yayi wannan addu'a kamar yadda ake faɗa na shida duk wannan roƙon ruwa ne annahu istasqa fi ba'd ghazawatihi ya roƙi Allah a wasu yaƙuƙukansa da yaje wannan kuma a yaƙi ne sallallahu alaihi wa sallama da yaje kuma abin da ya faru shine mushrikai ne suka mai dabara suka yi gaggawa suka kame wurin ruwan kamar ya suka kame suka tsare ruwan suka hana annabi sha da dabbobinsu da musulmi gaba daya asabal muslimun al'atash ishirwa mai tsanani ta samu musulmi suka kai kuka gurin annabi sallallahu alaihi wasallam to ya za su shine annabin shine sun gaya masa zai roki Allah kai tsaye Allah ya karba suka kai kuka gare shi cewa ya Rasulullahi ishirwa ta dame mu ga mushrikai sun tsare wajen ruwan sai gashi wasu munafukai a wannan lokaci munafukai sun faje yakin amma duk da haka sai suke munafurci suke zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam zagi mana wai law kana nabiyyan lastasqa liqaumi yo a inda annabi ne na gaskiya da ya nemo wa mutanensa ruwa na sha kamar yadda Musa annabi Musa kenan ya nemar wa mutanansa wannan gulma ce aka yi annabi bai ji ba a gefe ake tattaunawa sai aka zo aka gaya mai dan daman shi a lokacinsa in wani mun ya faɗi wani abu akan annabi to ba gulma bane zuwa ake aje a gaya mai mana wanda ya ɗauki maganar ya kai ba wai ya je haɗi bane yawa dan wani ne zai halaka gwanda ai bayanin wannan halakakken ga abin da yake faɗa ka annabi da aka yi je gaya masa sai yake tambaya awa kad qaluha yanzu haka suka faɗa yanzu sun faɗa haka su ce wai ni in annabi ne da da ni annabi ne da kaza kaza in sun faɗi wannan kalmar sabai suka ce kwarai kuwa ka annabi akwai haƙuri sallallahu alaihi wasallam kaga mu yanzu in mu ne sai dai a tura aiwa mutum shagen duka yace ba komai asarar bukum an yasqiyakum yasqiyakum ku yi hakuri da sannu ubangijin ku zai shayar da ku ka duba tauhidi ubangijin ku zai shayar da ku ma'ana Allah ne mai mai mai shayar da ku thumma basata yadayhi wa da'a sai annabi ya daga hannayensa guda biyu basata yadayhi ya bude su wa da'a yayi addu'a ikon Allah فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم الصحاب وأمطروا وأمطروا annabi bai sauke hannunsa ba yana addu'a ne yana roƙon Allah kafin ya sauke hannunsa har kawai sai take aka ga hadiri ya haɗu kuma Allah ya zubar da ruwan a take ya ƙaryata munafukai wallahi malam ruwa yayi ta zuwa yayi ta zuwa akai ta ruwa har sai da ya cika hanyoyin ruwan Madina mutane suka sha suka ƙoshi dam sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shi ma alhamdulillah annabi yayi addu'a an roƙa a ya roƙa Allah ya karba shine malam yake cewa wa ughiti sallallahu alaihi wasallam fi kulli marra duk lokacin da annabi yayi addu'a nan babu ranar da ya roƙi ruwa ba a samu ruwan ba kuma ku ga wani abu malam insha Allah idan ana cikin farin ruwa ko ana cikin karancin ruwa ko lokacin sa yayi bai zo ba ai addu'a insha Allah in dai an yi roƙon ruwa sai ga Allah yana karba galiban na muna da laifuffukan da in mun yi addu'ar ma ba lalle ne Allah ya karba ba amma ba a rasa na kirki a cikin mu ko yaya ne ne da haka zaga da an fita an je an roƙi ruwan nan ko dai a ranar ko washe gari ko bayan kwana ɗaya ko kwana biyu sai ga kuma damanar ta miƙe ruwa ya ta zuba har kuma sai an fara Allahumma hawalaina wala alaina kenan wannan yana nuna Allah yana jin roƙo kenan ana addu'a kuma yana amsawa tabaraka wa ta'ala ba za a taba zaman cewa daya wai ai addu'a Allah baya karba ba kwata kwata sallallahu alaihi wasallam malai yake cewa واستسقى مرة فقام أبو لبابة فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بإزاره فأمطرت فأجمعوا فاجتمعوا إلى أبي لبابة فقولوا إنها لن تقلع حتى تقوم عريانا فتصد ثعلب مربدك بإزارك ففعل فأقلعت السماء ولما كثر المطر سألوه الاستسقاء فاستسحى لهم وقال اللهم علينا اللهم على الضراب والآكام والجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال صيبا نافعا وحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر فسئل عن ذلك فقال لأنه حديث أهد بربه قال الشافعي أخبرني من لا أتهم أن يزيد بن عبد الهادي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعلها الله جعله الله طهورا فتطهر منه ونحمد الله عليه وأخبرنا من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سأل السيل إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه فأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه وكان يخشى أن يكون فيه الأذاب annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki ruwa wata rana faqama abu lubaba sahabinsa abu lubaba ya tashi yace ya manzon Allah ka roki ruwa ka roki ruwa inna tamra fil marbadi amma fa dabino mu yana can a baje inda muke shanya dabino shine al marbad al marbad dai yake da al baidar al makanu alladhi yujaffafu fihi tamr kenan wurin da ake busar da dabino suna da marabit in sun ciro dabino a gonakinsu lokacin shine arzikinsu shine gyadarsu shine wakensu shine kaza din su dibino sai su rinka tarawa suna tarawa suna shimfide shi yana bushewa in ya bushe sai akai kasuwa a sayar a sayi abinci a sayar a sayi dabbobi a sayar a yi aure a sayar a biya zakka a sayar a yi kaza dabino shine arzikin su da dukiyar su kuma dabino arziki ne mai amfani kuma insha Allah ya manzan Allah ka roƙi ruwa alhali da bininmu yana baje manzan Allah ya ce ya Ubangiji ka shayar da mu ya Allah ka shayar da mu ka shayar da mu har abu lubaba ya tashi tsirara don ya je a kan dabinansa ya jiƙe gwanda shi ya jiƙe ya je ya lullube dabinansa saboda kada ruwa ya jika shi Allah ka ba mu ruwan nan kuma haka Allah ya bada ruwa fa amtarat ruwa yayi ta zuba yayi ta zuba yayi ta zuba sabai suka hadu suka ce gurin Abu Lubaba suka ce wannan ruwan fa ba zai dauke ba sai ka tashi ka je ka toshe ko ka rufe wannan wuri naka na dabinanka bi izarika da wannan suturarka ko kwarjallanka haka aka yi ya tashi ya je ya yi kuma du da ya yi ɗin kuma sai Allah ya ɗauke ruwan ma'ana an samu ruwan an roƙa an roƙa an roƙa har ruwan kuma ya yi yawa kuma galiban an roƙi ruwa sai ga yana zuwa da yawa eh to shi yasa ake cewa za a roƙa a roƙa daidai gwargwado eh ƙwarai kuwa in wani ruwan yayi yawa fa zai yi yawa ya je cika dam dam duk dam ɗin da kuke shi ya cika sai ya balle idan ruwa ya balle babu wani abin da yake tsaye da shi ba duk abin da ka sani ruwa sai ya in ruwa ya zo wucewa sai ya fita da hanyarsa shi haka alƙawarin sa yake ko meye wannan abin kuwa nawa ya ɗauka daga motoci nawa ya tafi da tireloli nawa ya rushe gidaje kuma shi ruwan sama alƙawarin sai ake faɗa ko bayan shekara ɗari ne in da hanyarsa ne to duk ranar da ya dawo sai ya buɗe wannan hanyar shekara ɗari duk ginin da kuka yi na shi nan kuna ganin hoton ruwa da ya barna ai a duniya ku duba amerika akwai jihohi da yawa da ruwa yake cinyewa duk shekara akwai inda daman su sun riga sun sani da yare da kawai ba sa zuba kaya da yawa ba su ajiye kaza don ruwa na iya cinye su ambaliya ruwa abun tsoro ne malam ba za ka san abun tsoro ba shi ka je ka gan shi inda yake da yancinsa shi kadai in ka je yana rugugi yana ƙara yana kuka shi kadai ba abin da zai shiga face sai halakar da shi to in Allah ya so halakar da al'umma a awa ɗaya in yi saki ruwa sai a halaka awa ɗaya yayyawa yayyawa ko ba yayyawa to hakan aka yi malam yake cewa ruwan ya dauke wa in kana wannan hadisin da'if ne imam tabarani ya rawaito shi yana da rauni a cikin isnadin sa akwai man la yu'rafu amma riwaya ta tabbata lokacin da ruwan yayi yawa suka ce annabi ya roƙa ya roƙa ya roƙa ruwan har yayi yawa sai kuma suka da suka ce ya manzo Allah muna son istisha me istisa a ɗauke mana ruwa ya isa haka ɗan adam kenan idan damana ta yi damana malam akwai rijiyoyin da da kofi ake ɗiban su rijiya ta fi gaba kaza amma wallahi an daina sa mata guga wato ƙasa ta sha ta sha har ta fara furzarwa a sa kofi fa a sunkuya a ɗebo ruwan rijiya kofi ko a sa bokiti a ɗiba a cikin gidajen mutane kafir hanyoyi nawa suke tsinkewa saboda ruwa wani ƙauye suke faɗa da daddare ne ake ruwa babban titi ne to akwai wata tsohuwar hanyar ruwa wani dattijo yake faɗa a garin ya yace ta wannan aikin suna yara kuma mutum ya wuce shekara kusan tamanin da wani abu ce tun suna yara iyayensu ma nan suka gada da hanyar ruwa ne a gurin amma yanzu ya zama ba hanyar ruwa sama shekara ɗari wata ran Allah ya kawo wani ruwa ruwa ruwa ruwa da daddare kawai sai dai suka ji wani ƙara me yake faruwa malam ashe ya samo hanyarsa ne daga wani guri ya yanku yana zuwa wallahi malam kwalta ce fa an yi ta wallahi kan yanda ka san diga aka yi wai diga yanda ka san gireda aka sa ta dauke kwaltar yayi gabaki daya kurin ya wuce sai gashi kurin yayi hanya mutane suna ta gudu da daddare ba sani ba sai ta fadawa cikin dare to yanzu kowannen kadai idan Allah ya so halakar da mutanen gurin nawa ila adadin ko dam dams da muke da su za ku ji ana cewa ana jan kunnan mutane jama'ar da suke zama a dam na kusa da kaza jama'ar da suke zama a dam na kusa da kaza su fai su matsa fa bana ruwan bana yana da yawa akwai yiwuwar dam din nan zai ambaliya ya saki ruwa ko anan jigawa ko bana din ruwa ya shiga rurruka da yawa ka zo wucewa ka ka tsalla ka duba bakin titi ka ga iya ganin ka ruwa ne kawai dam ne ya ambaliya har ya ma fi na dam din yawa an kashe mutane sun mutu dabbobi sun halaka amfanin gona wani ya zuba wajen miliyan kaza ya ci ya ci burin noma bana gaba ɗaya burin ya zama kogi ko a ruwan bana ɗin nan to shi yasa ake yin talabul istisha idan aka ga ruwa yayi yawa zai ci ali to a roki Allah halal ne a ce Allah ka takaita mana ya Allah wannan ruwa Allah ka takaita mana amma kada a yi da sako yawa dan akwai waɗanda suka yi sabo ko ruwan nan bana da ya ci kantin kwari an samu ruwa yayi yayi gyara ne ko yayi me zance kudi wani bawan Allah zai ce mu yace mallam ina da kudi a kasuwan nan yace sif sif din mu na kudi ruwa ya cika shi tam ka daga kana jan dubu ɗaya ta tsinke ka bar su su riɓe sai ga kuɗi an fito ana shanya su ana gadin su wasu kuma sun riga sun kame jikinsu ba za su taɓa ɓaruwa ba kana ja sai dai ka haƙura da ya shaddodi gezina gezina ta dubu kaza ruwa ya shiga shago ya yi ambaliya duka ita ba abun a kai ta a wanke ba ɗan dama-dama aka yi ta dabara ana rinawa shi kuma shi ma ana ganewa sabuwar shadda fara sal ko bulu mai kyau kaga ruwa ya shiga cikinta wannan mutane suna kwance a gida haka zai zo yana shiga yana shiga yana shiga yana shiga tun kana ɗagawa yana shiga yana shiga sai ya mamaye ma gida guda to shi yasa ai a lokacin ai akwai daji me yasa suka nemi istisha din a yaye musu saboda zai mutu tadi shine annabi kuma mai hakuri ya daga hannu yana roƙon Allah ya Allah ka yaye ka dauke mana wannan ruwa ka mai da shi gefe ka dora shi a cikin ka zuba shi a cikin duwar watsu da ainihin manyan duwatsu da ƙananan duwar watsu da cikin kwaruruka shine wa manabitil audiyati butunil audiyati wa manabitish shajar da kuma gindin bishiyoyi ya Allah an ce idan manzon Allah ya ga alamar ruwa sai daga hannu hadiri yana ya Allah sayyiban nafi'an Allah ka bamu ruwa mai yawa mai amfani nafi'an kaga sai ya ce sayyiban amma sai ce me nafi'an mai amfani dan gaskiya akwai wanda zai zo da yawa amma fa ba amfani zai yi ta'adi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a riwaya da ya ga ruwa sai ya cire rigarsa shine hasara hasara saubahu hatta yusibahu min al-matar dan ruwan ya same shi ma'ana yana cikin sunna annabi idan ruwan sama na farko ya fara zuwa yakan cire rigarsa sai ya bude gadan bayansa sai ruwan ya dake shi ma'ana ya shiga ruwa ya dake shi da gangan sai aka ce manzo Allah me yasa kake haka sallallahu alaihi wasallam sai ce li'annahu hadithu ahadin bi rabbih saboda sabo ne yanzu ya zo daga ubangijinsa sabon ruwa ne ma'ana in dai ruwa ya fara zuwa damanar farko-farkon nan ruwa in ya zo annabi yana zuwa ya cire rigarsa ruwan ya ɗan dake shi to kai ma an ka je ɗan baka kashi ya dake ka daidai kar kai bari yayi yawa ya ja maka zazzabi yawa to kai sunna kai koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam wani hadisin imam muslim ne riwayar anas imam shafi yake cewa wanda bana tuhuma ya gaya min daga yazid bin abdul hadi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga ruwa ya kawo ruwa yana ta gudu ta hanyar ruwa sala saidu mamakon ruwa yana gudu hanyoyin ruwa sun cika sai ce ku fita mu je mu je mu riski wannan ruwa da Allah ya ce mai tsarki ne wa anzalna minas sama'i ma'an tahura fatatahhara minhu yayi tsarki yayi alwala kuma ya gode wa Allah in ya ga ruwa yana ta zuwa yana gudu sai ce ku zo mu je ga ruwa can da Allah ya ce mai tsarki ne sai je ya ɗauka ya yi alwala ya gode wa Allah wannan riwaya a riwaya ce Imam Shafi'i ya rawaito ta a cikin al'um da Imam al-Baihaqi a cikin Sunan Kubra amma akwai in kasa'i saboda Shafi'i ya ce man la atahimu ba a san waye wannan ba dai da cewa dai ya ce baya tuhumansa sai a kyautata Shafi'i zato kenan ya sake cewa wanda bana tuhumin sa ya gaya mun daga Isa ibn Abdullah cewa Umar ibn Al-Khattab shi ma haka yake yi idan ya ga ruwa ya zo Umar ibn Khattab sai ya tafi ya je tare ruwan hanyar ruwa inda yake wucewa yace tab ai wannan ba wanda zai zo duk wanda ya taho ta hanyar da ruwan ma ya zo shi ma sai mun shafe shi ballan ba ma ruwan kadai ba ma'ana suna sha'awar in sun ga ruwa ya zo na damana sai su ɗauka su yi amfani da shi saboda akwai albarka a cikin ruwa ba abin ƙi ba ne ya ce babu wani wanda zai zo ta inda ruwan nan ya zo ba sai mun shafe shi kamar yadda muke shafan wannan ruwa mu yi alwala mu gode wa Allah manzo Allah idan ya ga hadiri kana idza ra'a al-ghaima hadiri ko girgije wariha yaga iska kun san akwai hadirin da za ku hango shi daga nesa yana tattare da iska to ana gane wannan ta fuskar sa sai aga hankalinsa ya tashi fa aqbala wa adbara yaje ya dawo yaje ya dawo yaje ya dawo ya ga hadiri ne shi annabi inda ya ga hadiri hankalinsa tashi yake idan wannan hadirin ya zubar da ruwa lafiya to sai aga annabi yana murmushi fa idza amtarat surriya anhu sai a yaye masa wannan damuwa da aka gani ta fuskar sa saboda me wa kana yakhsha an yakuna fihi al'azab saboda yana jin tsoron kada ta wannan hadirin da Allah ya sauko shi a samu azaba ta biyo saboda kar a yi na waɗancan mutanen aridun mumtiruna ko sun ga alamar hadiri sai suka ɗauka ruwa ne kawai ashe azaba ce rihun fiha azabun alim iska ce mai azaba Allah yana iya halakar da al'umma da iska da kuke gani wallahi bai ni dakin in iska wata iskar ta zo wallahi sai ga tana motsa shi tana tsaga shi saboda ƙarfinta mota fa akwai iskar da aka yi mota fa ka ganta a sama duba girman tirela kaga trailer a sama tana yawo ai wannan tashi hankalin ya isa kaga bene mai hawa ɗari kawai kaga yana wale yalo yalo yanda ka san mala'iku ne suke tura shi amma tsabar iska ne ta yi ƙarfi ta fi ƙarfin wannan zubin da aka yi Allah fa ya ga dama ne ya bar wallahi kaga mutum wai ya shiga wai bene mai hawa ɗari wai yana bayi bayi in Allah ya so halakar da mutum wallahi nan da na zai halakar da shi to jama'a wannan shine kadan da Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ya kawo mana dangane da istisqa neman roƙon ruwa kuma ya kamata musulmi su ribata da waɗannan addu'o'i da wannan salloli da manzo Allah yake yi kuma kar mutum ya ce ai ni ba noma nake yi ba bazan roƙi ruwa ba ko baka noma ya kamata ka roƙi ruwa dan sai masu noman sun noma su kama ka saya ai ana zargin ku yawanci a birni ba ku da gonaki ba ku damu ba idan ba a ruwa mutanen ƙauye suna faɗa yau ina ruwan su yan birni ne ina ruwan su za su roƙi ruwa tunda ba mai gona a cikin su amma mutanen ƙauye da suka san sun shuka masara bata fito ba sun zuba wake bai fito ba sun zuba dawa bata fito ba sun zuba gyaɗa bata fito ba ai dole hankalin su ya tashi kai ko ka san ba ruwanka kasuwa kake zuwa shi yasa kawai ko ayi ruwan ko kar ayi ruwa ma baka damu ma yau sati nawa ba ayi ruwa ba bai dame ka ba sai kaɗan daga cikin mutu amma ya kamata mu gyara wannan ƙwarai da gaske abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe muna neman Allah ya fi mana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh